wajen tashi da a tsarin da tsarin da kuma wajen yin addu'a yayin buɗe baki yin addu'a in za a yi buɗe baki an kawo daga zanen umara Allah ya ƙara yadda a gare su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai buɗe baki ya kance ishirwa ta tafi ko kallatar ruguje joyi sun bige dada ya tabbata in Allah ya so a wato suka ce za a tsara a fara ganin in ya gama buɗe bakin sai ya buɗe bakin yake faɗa wannan addu'a kama ba zahirul hadisai na al'awalai yadda yake zahiri a hadisan guda biyu na farko au iza a ranar ya faɗa wasu suka ce wato idan yana nufin buɗe bashin ya zama kamar na fa iza qira'atul qur'an ay iza aratta qira'atul qur'an da ba ku zahirul lafzin dabarani kamar yadda yake zahirin lafazin dabarani da za a faɗa a nan wasu lafi ma hassan kowace kowanne aka ɗauka daga ma'anonin nan biyu ya yi kyau rawafa abu dawuda abu dawuda da nasa'i sun ruwaito wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wato shi na fa'i almajirin abu dawuda ne ya karba a wajensa na fa'i ya karba a wajen abu dawuda kuma wato abu dawuda ya girme shi da shekaru goma sha uku da shi don shi abu dawuda an haife shi jira ta ɗari biyu da biyu shi ko na fa'i an haife shi hijira ta ɗari biyu da goma sha biyar a gaba sha uku kenan kuma shi abu dawuda ya riga nasa'i wa fati da shekaru 28 ya sa nasa'i ya ce shi dadewa a duniya abu dawuda ya saba'in da uku ne sai ko nasa'i sai da ya tamanin da takwas ya sa shi abu dawuda ya fati dari biyu da saba'in da biyar shi ko nasa'i dari uku da uku dari uku da uku ya yi wa fati to baka duk masu littattafan nan shida ba wanda ya daɗe irin shi na sa'i na sa'i ya fi su daɗewa a duniya to amma daga shi sai abu dawo da a daɗewar abu dawo da ya saba'in da uku sai kuma tirmizi mai saba'in daidai sai ibn maza mai sittin da hudu sai buhari wanda shi sittin da biyu sai musulun wanda shi hamsin da bakwai ya to wakanin da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai buɗe baki yakan ce ya ubangiji gare ka ne azumi domin ka ne ne azumin nan kuma bisa arzikin ka ne zan buɗe baki abu dawud da dabalami ya ruwaito wannan hadisin lafazin dara rani ya kance bismillahi allahumma laka suntu wa la zika abdartu sai ya dalab zikirin ni'ami wannan hadisi yana nuna mana cewa ana nema daga bawa ya ringa ambatan ni'imomin da Allah ya masa fa inna sawma domin shi kansa mutum a ce ya tsaya ya yi azumi musamman kuma ya azumin da yake ya amsa azumin don galibi abin da yake gagaran mu shine ai azumin da yake ya amsa azumin a hakika wa ma aftara lai da abin da bawa zai bude baki da shi dukkan da kasar ne da nima daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya kunshi sanarwa da godewa Allah godewa Allah ko yana jawo a ƙara samun jadi daga gare shi ya zo a wannan hadisin ya kunshi cewa ana so ga wanda ya azumi ya addu'a yayin da zai buɗe baki ya roƙi duk abin da yake so na daga bukatun duniya da lahira dan hadisin da ya gabata a cikin fadalar azumi na cewa salasatun mutum uku mutane uku ba a bai da addu'arsu ɗaya daga cikinsu a sa'imu shine mai azumi ne yayin da ya buɗe baki ne azan umar ya kasance lokacin da zai buɗe baki yana cewa ya bangiji ni na roƙonka da rahamarka wasu a kulla shayin rahamarka wacce ta yi wace ko ne ina roƙonka ka gafarta min laifafuka na an abdullahi bin zubair an gaba daga abdullahi bin zubairi Allah ƙara yadda a gare su yace Allah da sallallahu alaihi wasallam yayi buɗe baki wajen sa'ad ibn mu'az yace masu sun yi buɗe baki a wajen ku Maragatan bayan Allah sun ci abincinku, mala'iku sun muku addu'a. Da an ji ala kuma lafi a halin zalika da'ima, ai Allah sanya ku ku cancanci haka koyaushe. A ce koyaushe ku samu masu azumin su buɗe baki a wajen ku. Ai a ce mutum ya ɗauki nauyin bayan Allah musamman wanda suka yi azumi. Ai wata baiwa ce ta Allah. Wata baiwa ce ta Allah. har ake samun hakanin hakanin kuma a ce koyaushe mutum ya ci sa bayan Allah mana gasa ne za su ci abincinsa ai ba karamar dace dacewa ba ce wace ya samu koyaushe mala'iku suna ce masa addu'a ba ko ma ba da hun wannan da abin da yake hazo bayansa labari ne amma ana nufin in shayi da shi yanda wato wato ibn shahana yake faɗa ne a tulma'ani ثم موضع الإنشاء قد يقول الخبر للتفاؤل والحرص أو بأسل ذات أمل والأبرار أبرار جمع نبار وهو صادم شين ما نقرشه Malabu Islamin Salihin wannan ya kunshi nema daga bayi bawa ya girma bayan Allah mana gata. ko dai da sababin girmama su din shi ma sai shiga cikin su kana girman bayan Allah managarta to ko kai ba managarcin bane sai ka shiga cikin su ai humul qawlu la yastadihim jalisu mutane ne da bayan da za a yi wanda ya hada tafiya da su a ce ya kage wallahu tasallallahu zalika muna roƙon Allah ya hore mana shiga cikin nasu wallahu a'lam to rahul mazan mazan ne ruwaito wannan hadisin kiyaye harshe shi mutum koyaushe ana bukatar sai kiyaye harshe amma ba sanda ma aka fi san lalle ya tabbatar ya kiyaye harshen irin sanda yake azumi irin sanda yake azumi to an karbi daga abi huraira Allah ya kare ta a gare shi ya karbi daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda bai bar fadin da yake na ƙarya ba ko aiki da ƙarya ko aiki da faɗin ƙarya fi an yada da mahu wata ramahu to ai Allah ba bukatar ya ba abincinsa ko ya ba abin shansa matuƙa dai ba zai bar wannan ba me amfanin yin azumin a hakkinsa kawai zuwar ka shahadatin zuri kamar shaida ta kage wal kazibi ko ƙarya wannan mimanci ko annan mimanci wal gibati ko giba wani hau da makawancin wannan duk wannan yana sun shiga cikin kaulin zuwa amalin zuwa kuwa duk wani aiki da zai fusa ta Allah da manzansa wanda yake yana azumi amma yana faɗar maganganu na banza yana aikata abin da ba daidai ba au ya faru da harama au ya faru da harama ko yana aikata abin da ba daidai ba to ai wannan azuminsa ba abin karɓa ba ne wannan shine abin nufi idan ba don haka ba ai da aka ce Allah baya bukatar kaza ai ta ba ɗaya ma Allah baya bukatar komai fa inna Allah ganiyun anil alamin ubangiji ya wadata daga halitta gaba daya rawahu al-hamsatu wani hadisi mutum ne ne ta ruwaito shi amma ban da imam muslim abu dawud buhari abu dawud tirmidhi na sa'i an karbo daga abu huraira ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace sa'iman idan ɗayan ku yawa gari wata rana yana da azumi ya tashi da azumi to kada ya ringa sakin bakinsa da sirere kai ya magana ta wauta in ma aka samu wani yana zaginsa ko yana fada da shi to ya ce shi azumi yake shi azumi yake wani hadisi mutum ya duk ruwaito shi an kama ne daga abin huraira ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace akan samu mai azumi sau da yawa wanda ba abin da zai mora daga azuminsa sai ko cewa yunwa ta wahal da shi amma da abin da ake samu na azumi shi ba zai samu ba yunwa kawai yawa mai tsayuwar dare ba abin da zai samu da wannan tsayuwar daren sai ko cewa bai bacci ba saka sirrin minan nasu da yawa mutane su buna an lakal wa shuri sukan barci sukan masha ya zama sun yi azumi ba sa ci ba sa sha walakin nan la ta hafazu na an fi'il halamin aw qawlihi sai dai ba sa kiyayewa ba sa kiyaye kansu daga aikata abin da yake haramun a shari'a ko kuma faɗar maganar da ba daidai ba a shari'a irin wannan mutanen ba wani lada gare su kamar wanda suke yawaitawa daga tahajjudi riya dan riya wasu ma'adannan mutane su san da su su wa'annan ba su da wani lada in an san da su din to shi kenan an san da su din mutane da suke nan san da su sun san sun yi amma dai wajen Allah ba su da lada man kana yuridul hayata dunya wa zinata an wafi ilayhi mu'amalan fiha wa fiha la yafqun ولكن الذين ليس لهم في الآية إلا النار وإذا ما سلوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد العاجلة عجلنا في له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم تو wannan ibn maja ne ya ruwaito shi da imam ahmad da kuma hakim da asuwa ke an gama daga aisha wato shi asuwa ke ana son sa a koyaushe huwa shi asuwa ke mustahabu ana son sa fi kulli wakatin a koyaushe wa mu'akkadu an karfafa neman yin asuwa ke yayin da baki ya sauya ko yayin da aka farka daga bacci ko yadda za a yi duk wata ibada ruhin kamar za a lola ne ko sallah ko karanta qur'ani ko karanta ilimi da abin da ya kama da haka a baya an yi magana akan aswaki duk da ake magana akan sunnonin sallah a adana hukuna sai dai abin da ya sa muka sake kawo magana aswaki a nan lillahi ce saboda an samu sabani a game da yin aswaki bayan zawali ga wanda yake azumi akwai wanda suka ce in rana ta karkata daga tsakiya ba a so mai azumi aswaki amma akwai wato wanda suka ce ai koyaushe ma mai azumi ya iya aswaki kamar malikawa malikawa su a wajen su koyaushe mai azumi ya aswaki daidai ne an so haka ma an aisha ta an kawo daga aisha Allah kare da a gare ta daga anar sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce aswaki mai tsarkakewa ne ga baki mai yaddarwa ne ga ubangiji Buhari da Imami Shafi da Nasa'i suka ruwaito wannan hadisin. an kama daga amir ibn rabi'ata Allah ya kare yadda a gare shi yace na gadar sallallahu alaihi wasallam yana yin aswaki alhali yana azumi na gan shi abinda ba zan lissafa ba ba zan iya iyakan cewa ba ai ra'aituhu yasaku ai na ga Allah yana aswaki wa wasa'im alhali yana azumi kasiran na gani shi gani mai yawa a to fafihi na dusiwa ki lisfa'ini fi kulli waqti wannan hadisin yana nuna cewa ashe an so mai azumi a tsaki a koyaushe ma wa alaihi jumhuru wal a'immatu salat akan wannan kaulin mafi yawan malamai suke haka nan kuma abu hanifa da malik da shafi'i da imam ahmad abu hanifa da malik da Ahmad ibn Hanbali to akan wannan fahimtar suke cewa ne koyaushe ko da bayan la'asar ne mai azumi ya iya aswaki daidai ne an so ma yi aswakin wasu malaman suka ce a a yin aswakin karaya ne daga sanda rana ta karkata daga tsakiya zuwa faduwar rana ga mai azumi ne halufihi sari da filfarayin saboda wanzarwa ga warin bakinsa wanda aka faɗa a baya a fara'il sauni wannan fahimta ta biyu akan haka alamun umar yake da ada'u da mujahidu da shafi'i da auza'i su wannan manyan malaman ɗaya a cikin sahabbai guda biyu a cikin tabi'ai wannan kuma daga malaman mazhabobi wato masu ijtihadi to su duk sun tafi akan cewa karahiya ne a ce mai azumi ne a ke matukar rana ta karkata daga tsakiya to abu dawud ne wato hadisu a wato haka nan buhari amma buhari shi ta aliki ya kawo bai kawo isnadin ba shi yasa da ya fi dacewa da yake wal buhari ya ce ta'alika saboda in ya dangana cewa buhari ya rawaito za a dauka cewa kamar ya kawo shi ne da isnadi amma buhari bai kawo shi da isnadi ba illa iyaka dai tun da ya kawo shi da yanke an tabbatar ingantacce ne ko malik imamu allakan bihi juzim babu sahihun gairuhul hukuma qadim lakinnahu sihhata aslihi yuri wa tirmidhi haka nan tirmidhi ma ya ruwaito hadisu karanta qur'ani wal karami da karanci fi ramadana a cikin azumin a watan ramadana ana ramaranta a karanta ƙur'ani kuma a ringa nuna karamci wato a ringa taimakawa an kama daga abdullahi abbasin allah ƙara yadda a gare su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne mafi baiwar mutane da alheri ya fi kowa aikata alheri ga bayan allah ya kasance mafi baiwar yadda yake kasancewa a watan ramadan ne ajwadu don mubtada ne fi ramadana jari da zuwa shi ne labarin to wato kuma jumlan nan ita ce labarin kana ita ce labarin kana shi ne alkawo jibril lokacin da malaka jibril yake sauka gare shi malaka jibril alaihi salam ya kasance yana gamuwa da shi duk wani dare a watan ramadan har sai watan ramadan ya fita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bijirwa malaika Jibril Qur'ani iyaka duk abin da aka saukar a baya a wata ruwaya ya karanta wasu Qur'ani idan malaka Jibril ya gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah zama ya baiwa da alheri fiye da iska wadda take a basake وهذه لمسلم سوى يكون حديثا an kawar daga zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kara yadda a gare shi ya kawar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ba mai azumi abinda zai bude baki da shi za a ba shi kamar ladan mai azumin duk mai azumin da ka tsaya masa da bude baki to kai ma ka samu kamar ladan da ya samu a wannan azumin nan sai dai fa ba zai rage komai ba daga ladan da za a bayar ga shi mai azumin wannan baiwar Allah ce mai azumin za a ba shi ladan su cikakke cewa abu da bakin da ya wani ne ya ba shi abu da bakin bai sa a rage ko kaɗan a cikin ladansa ba amma shi ba wancan wanda ya ba shi ladan ya ba shi abu da bakin za a ba shi lada shi ma cikakke na azumi Tirmidhi ya baito na hadisin haka nan Imam Ahmad. Dan karbo daga Ummu Amara wadda take mutuniyar Madina. Allah ya kare yadda a gare ta. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo gare ta ta kawo masa abinci. Ya ce da ita fici maske. Ta ce ai azumi nake. sai manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika mai azumi mala'iku suna ce masa addu'a idan an ci abinci wajensa har sai masu cin sun ci sun gama wata ruwaya ne kan ce a tashi wa wasu sun koshi a wata ruwaya mai azumi idan aka samu wanda suke so ba azumi suke ba suka ci abinci a wajensa shi yana azumi wannan ba azumi suke ba ya ba su abincin su ci mala'iku za su ce masa addu'a tirmidhi ne ruwaito wannan hadisin da sunadi wanda yake ingantacce wa ma'ana ma takaddama ma'anar abin da ya gabata annal duda hasan cewa baiwa a koyaushe tana da kyau a koyaushe baiwa a bace mai kyau wa sano amma san da baiwa ta fi kyau mata da ce ramarana baiwa da aka yi a watan ramana bai na sharun mubarakun domin ramanan wata ne mai albarka kuka ra'a fi al'aza ana ninin ayyukan lada a ciki watan zuhun fukara wal masakin talakawa da miskinai suna sa ran zuwan ramadan ya zamo abin da suke gogayya da shi na daga wahalar rayuwa ya zamo ya ragu gare su cewa karatun ƙur'ani a kan ramadan yana da mafi bitan ibado saboda hadisin da zai zo nan gaba a farnar ƙur'ani bayi ba su taba wani abu na ibada zuwa ga Allah ba fiye da karanta abin da ya fito daga wajen Allah shine Qur'ani ai Qur'ani wasu ta fi faralin Qur'ani wasu aka fi ta fi faralin Qur'ani insha Allah da sannu bayani akan faralar karatun Qur'ani daban-daban zai zo nan gaba da yalwa za a yalwata a littafin faralar Qur'ani in Allah ya so to rawa sai mu zai yi sanadin sahihin sai mu zai ne bai ta hadisin da isnadi ingantacce a tsayuwar ramaran shi ne wanda ake kira asham na aljiyamu wata rawihu na fila tutu sannan na fi ramaran da ba da rishai jiyamu tsayuwar ramaran da kuma asham na sallah ce ta nafila da ake yinta da daddare a watan ramaran bayan an yi isha wasa ce adaduha nan gaba za a yi bayani akan adadinta da haka yau da an karbi daga Ali Huraira Allah kare da a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa a cikin tsayuwar Ramadan ba tare da ya ce musu lalle lalle ba fa sai sun yi yace wanda ya tsayuwar Ramadan dan yadda da idan neman lada wajen Allah a gafarta masa abin da ya gabata daga laifuffukansa ai min sagirin wa kabiri ai laifin ko karami ne ko babba da zahirin hadisi zahirin hadisin hake ke nunawa duk da ya zo a cikin sharadi tunda yake ya zo a sharadi kuma ga shi muradi wajen zama da ibn al-munzir ibn al-munzir malamin nan babba wanda wasu da yawa sun ce shi kansa ya kai matsayin ijtihadi shi ibn munzir malami ne babba wanda wato ya face wajen ɗari uku da goma sha ya yi littattafai da yawa kuma littattafansa masu amfani ne musamman wanda ya a kan masabobi don yana faɗan masabobi ya kawo hujjojin masabobin to ya yi yanke da haka akwai wanda ya kuma akan al'ijima'i wakila wasu suka ce a ba a manyan zunubai ban da manyan zunubai kanana ne za a gafarta masa fakat kadai wannan shi ya fi shura cewa su manyan ba a gafarta su sai ko da sababin tuba ko kuma sace samun yacewar Allah wa wannan hadisin ga imam Ahmad ya ruwaito shi lafazin imam Ahmad a gafarta masa abin da ya gabata daga laifuffukansa da abin da ya zo daga baya baiwa Allah ne mai yalwa ce ta iya ɗaukar komai ta iya ɗaukar gafartawa manyan zunuban ma tunda dai Allah ya ce wai gafiru ma duna zalika liman yasha duk wata kadera ko ai bata kai shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha fatofiya rasulullah aka fara manzo sallallahu alaihi wasallama lamarin yana bisa haka cewa ana so a ringa tsayuwar ramadan kuma mutane sai zama kowa zai yana yi shi kadai lamarin ya cika mana dorewa bisa ka zamanin da sai na abubakar yake halifa kowa zai kyamu ramarana sai ya shi kadai haka nan ma farko farkon zamo wasu na umar halifa daga baya kuma sai mai diyar ana yin jami sai na umar ya mayar ana yin jami rawawu lamsatu wani hadisi mutum biyar sun ruwaito shi an kaba daga aisha allah ya kare ta a gare ta ta ce sallallahu alaihi wasallam ya fito wata dare bakar dare ya yi sallah a masallaci sai aka yi dace wasu mutane suna masallacin da suka yi allah zo yana sallah ta nafila su suka tashi ta bi shi wasu wajaje suka yi sallah da sallar manzon sallallahu alaihi wasallam a mutanni da bihi suna masu koyi da shi mutane gari ya waye musu suka ringa ba da labari cewa ai ce suka dare manzon Allah ya fito ya sallah mu ma muka bi shi ko su wani da wani suka bi shi da jin haka ba sai fiye da waɗanda suka bi manzon Allah a jiya ba suka taru da ya fito sai suka yi sallah fa sallau ba suka yi sallah tare da shi mutane suka waye gari gari ya waye musu suka ƙara faɗar magana shi kenan dare mai zuwa dare na uku ba wanda suka tara masallaci sai suke yawa ba masallaci ya kama kil da jama'a suna jiran manzan Allah ya ya fito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya yi sallah bi salati su ma wanda mutane su suka masallaci suka yi sallah da sallan manzo da dare ta hudu ta zo sai masallaci ya kasa daukan ma mutanen da suka zo mutanen da suka zo don su yi sallah tare manzo sai zama masallacin ma bai dauke ba manzo Allah ba sai yake fitowa ba bai fito ba sai da za a yi sallah asuba yayin da ya gama sallah asuba sai ya fuskanci mutane ya yi kalmar shahada sannan ya ce bayan wannan lam ya hafa alayya makanuku lamarin da sha'anin fitowar da kuka kuka cika masallaci ba abu bane wanda yake ya ɓoye gare ina sane da cewa jiya da daddare kun cika masallaci makil amma abin da ya sa ban fito ba don ba na son a da ita farilla a kanku ku zo ku kasa yi aka nuna manzana sallallahu alaihi wasallama alhali lamarin yana kan haka cewa sai dai kowa ya tasa sallar a gida mutum uku ne suka ruwaito wannan hadisi an kama daga abizar da gifari a Allah kare ta gare shi yace mun yi azumin watan ramadan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya da mu ba wani abu daga watan ba wata sallah da aka kara cewa wai dan ramadan ya zo sai da ya rage kwana bakwai wata ya mutu manzo Allah tsaya da mu sai da sulusun dare ya tafi yayin da ya rage kwana shida dare ya wata ya mutu sai ya kisa zuwa sai ya fitowa don mu bi shi wannan sallah yayin da ta biyar ta zo manzo Allah ya tsaya da mu shi ma ya fito dai muka bi shi har rabin dare ya tafi nace ya rasulullahi launa falta na kiyama hazin lalla ina ma ce za ka kara mana tsayuwar wannan dare ake gaba ɗaya daren nan har alfijir ni ta sallah ai mu da za ka yaka da mun so sai manzo Allah ya ce ai mutum idan ya sallah tare da liman har liman ya gama za a lissafa masa kamar ya yi tsayuwar daren gaba ɗaya ya ce yayin da ta hudu ta kasance ya rage kwana hudu a azumi ya kare manzo Allah yake fitowa bai tsayi wata ran nan ba yayin da dare na ya rage kwana uku sai ya tara iyalinsa da matansa da sauran mutane ya tsaya da mu ya ta sallah ya ta ibada an muka ji tsoron kada sahur ya tsere mana an ya ko wannan sallar da ake zamu samu mai sahur hukumar cewa za a yi ne har asuba na ce menene falahu abu zari menene ya falahu kuma sai ce a sahur sahur sai ne falahu sannan kuma zana bai sake tsayawa da mu bara gowar wata wannan hadisi ya saba sunan suskar ruwaito shi alkali an gama daga abdulrahman bin abdin alkali allah kare ta a gare shi ya ce wato shi abdulrahman bin abdin makarancin qur'ani ne kwarai tarihi din nisba ne zuwa kara tuni deshin madani kuma tabi'i ne babba shi abdulrahman bin abdin din nan na fito tare da sai na maran al-hatabi allah kare ta gare shi wata dare a watan ramadan mun fito zuwa masallaci sai ga mutane kungiya kungiya suna mabambanta wani a cikin su shi kadai ke sallah wani kuma yana sallah ya zama da mutane da yawa masu bin sa ya sun na ce ni ina hangen cewa da na haɗa wa'annan bisa makaranci ɗaya ya zamo shi yake musulmanci gaba ɗaya da haka in yafi sannan ya niyyar haka ya tara su ga ubayyar nukarin ya zama ubayyar nukarin shi ne limamin sannan na fito tare da sai da na'amar wata daren kuma alhali mutane suna sallah da sallan makarancinsu sai na'amar ya ce kai wannan abu da aka fara daga baya ba dalla da shi ya sa sai ba da abin da aka fara ba ne yake ba daidai ba ga sayin namar ya ce ni'imar bid'atu hazihi wallafi ya namu na na amma wanda sai sun yi bacci sannan su tashi su yi ya fi daga wacce suke tsayawa din farko yana nufin a tsayuwar karshen dare a yi tsayuwar karshen daren ya fi mutane a sannan sun je suna tsayawa farkon dare suna tsayawa farkon dare fawar radiyallahu anhu sai na mar Allah kare ta gari sharar da lailatul fi ramadan ila masjidi ya fito wani dare a watan ramadan zuwa masallaci ya samu mutane suna sallar tsayuwar ramadan furada wasu suna yi daidai wasu ko suna yi gani sai sai na mar yace zai zama kana imami wani zama ya ce zama da su limami daya da haka din sai ya zama ya ce ya tara sabon manzon Allah ya shawara da su suka dace da shi akan wannan hange nasa sai ya zama an samu ijima'i akan haka tattare da rabi aka ashirata hijiriya wannan ya abu da shekara ta goma sha hudu daga hijira wato shekara ta biyu da fara hilafarsa فجعل إمام رجال أبي بن كعب يسنى إن سيدنا أبي شيني الإمام مزه أقرأ الناس دوما أبي بن كعب بياتي سورا sahabbai iya karatun Qur'ani domin shi ubai ya haddace Qur'ani tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya mai mutane mata limanci kalimar dariya shine kalimar dari ko sulmanu na abi hasmata awwal lahu ma ko ko su biyun ya hada su ya nada su cewa su dinga wa mata limanci sai na mu da Allah kada da gare shi bai kasance ba alkiyama a wannan laili yana tsayawa ya su wannan tsayuwar ramadan din da suke da farkon dare barki tsarin sa sai karshen dare ne yake tashi yayi ya fito wata daren ya same su suna tsayuwar tsayuwar suna sallar tsayuwar ramadan din nan fasura da zalika ransa ya faɗin ciki da wannan ya ce niman bid'atu zai wannan abu wanda daga baya aka fara ma dalla da shi sai dai da tsayi wannan tasu za ta zama a ƙarshen dare da haka din ya ce wata shi yanzu zama kiyamu ne kuma ta hajjuri ne tsayuwar ramadan ne kuma sallar dare kamar yadda ya gabata a sallar dare a sai namar da sallar tsayuwar ramadan tare da su ba domin al'adarsa cewa yana tsayawa ne a ƙarshen dare tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga wannan ko da yake farla ce shi ne ma yake sai amma kuma bai dace bar abin da manzon Allah ya rabu da shi yana yi sai ya gaba ra'ayin kokarin wannan akwai hujja da shehunan ɗariƙa kan wasu alkawura nasu da suka tsora mabiyansu a kai wanda wani sai ringa ganin to auna wannan ko ba so ce masu firarta musu wani aiki na alheri ba a da jami ramadana hidayar rakawoyin da ake a tsayuwar ramadan an kama daga Ali Sala Masar da Abdulrahmani Allah kare da gare shi cewa ya tambayi Aisha kaka sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a watan Ramadan sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade ko a watan Ramadan ko wani sa musa raka'a goma sha daya da farko yana yin sallah raka'a hudu kakka ce za ka yi bincike daga irin yadda yake kyautata su da yadda yake tsawaita su sannan ya sake wasu raka a hudu kakkace za ka yi tambayo daga irin yadda yake kyautata su yake tsawaita su sannan ya sallah raka a uku aisha ta ce sai da ya rasu da layi a ce kai kakan yi bacci kafin kai wuturi shi ma dai wannan wata a ciki akwai wata hujja gama ga shehunan ɗariƙa na jin safai akwai wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kasu taɓa yadda shi bacci ba su yi wuturi ba a bacci ba a yi wuturi ba na ja'izi ne a ja'izi ne ya halatta kowa ya bacci kafin amma wa'annan aka riki wani alkawari na musamman gare su cewa kada su taɓa yadda a ce sun yi bacci alhali ba su yi shafa'i da wuturi ba da ya zama sai sun yi shafa'in da wuturin suke bacci yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rike alkawari gare su cewa ko abinka ne ya faɗo kakka ce za ka roƙi wani ya taimaka ma ka sauko da kanka kakka yadda a rayuwarka ka ce wani ya taimaka ma a wani abu a wadda ka ci wannan alkawarin gare su kuma ya zama sun cika sun cika sai dai irin wannan yana nuna tsarin suluki tafiya ta suluki wanda ya sayar da irin wannan alkawarin dan ya rika kakkace masa ai ya kauce yana da asali yana da majingina yana da asali yana da majingina tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam to yace ya Aisha ai idanuna ne suke bacci wala na kalbi zuciyata ba ta bacci wannan hadisi mutum biyar ne suka ruwaito shi an kafa daga zirin roman allah kare ta a gare shi ya ce mutane su kasance suna tsayuwar wato ramadan zamanin sai namu ramadan hatsari tsayuwar ramadan raka ishirin da uku wanda daga baya aka samu wasu masu ta kokari wai sai sun nuna ai haka din banna shi abinda aka yi da kusan ijma'in sahabbai tunda nasu nan ana nufin duk musulmin da suke madina an sami ijma'in sahabbai akan haka amma akwai wasu masu hangen su su ne masana ko masana sunna ko masana hali da suke ta kokarin su nuna cewa haka ba ai ba daidai bane ba an ce manzo Allah ma za da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana bi fi ramadan na fi gari Allah ida asharata raka'ata ko sun fi sayyidina Umar da sauran sahabban da suke tare da shi sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko kaka laisa bi ushiki fadar ruje ko irin wannan ne larabawa ke cewa laisa bi ushiki fadar ruje to fadar ruje ba sai wannan ba fashe ganke wace ya kamata ki kama gaban ki ya za masu faɗa irin wannan magana cewa wannan ba daidai ba ne ai a ce a yi sallah ashar din raka ashirin da uku ai sai a faɗa musu ba fa hurumin su ba ne wannan suka fi su sanin wajen ga yadda suka shi ya sa aka ba su kama gaban su ko to min hal wuturu salasa a cikin wannan shirin da uku da ake zamanin sai da umar wuturi wato shafai da wuturi raka uku wal jam tsayuwar ramadan asham ishiruna raka ishirin wa min hadisul bayhaqi as-sahih yana da wannan hadisin bayhaqi ingantacce an sa'ib ne daga sa'ib ne zida sahabban su kasance suna tsayuwa zamanin sayyidina umar allah ya kara yadda gare shi a watan ramadan da raka ishirin a ba korere ne ya tsakanin wannan nasoshin domin itimanin cewa su wata ran suna tsayawa da raka a goma sha daya wawara wata ran kuma su tsaya da raka a sha uku wata ran kuma da raka ashirin da uku tare da wutire koko suna yin sallar kaɗan ne da farko sha ɗin suke suka dawo sha uku suka dawo ishirin da uku kamar shi hadisi aisha ta kamar yadda ya zo a hadisin aisha wanda zai ba da gurabin da suke bayansa a bayanin da aka yi sannan kuma ya bayyana gare su cewa ba laifi a kan su bin ziyarati a cikin dan sun ƙara domin sallah ce wadda take ta dare sallah ce ta nafila ba wani banna a ciki ko raka'a nawa kai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara akan raka'a goma sha ɗaya ba ko sha uku to kai dan kayi dare ba za a ce kayi laifi ba ba za a ce kayi laifi ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyauta a gumune yana cewa akan shi din yana zaiwa ya raka'a dare sai wani ya ce sai ya yi ɗarin don ya koyi da manzo ta yi kuma in yi ɗarin ya zamo ya wahala ko ya shiga sai zan zala ko bin mumini na ra'ufu rahimun ne to saboda hadisun a zarin a dare na uku suka yi daɗe a ciki har suka yi ishirin suka ɗore a kai ya zamo ijima'i ne daga sahabbai aiki kuma kyakkyawa a wajen su sahabban da wajen Allah tabaraka wa ta'ala yanda nan gaba zai zo ma ra'awul mu'minuna hasanan fa wa inna Allah yasan da abin da mu suka ga shi kyakkyawa to Allah ma ya karga wani ma ci fil farali saboda ko abin da zai zo a kitabul farali kita dubil lazaini min ba'di manzo Allah ce ku koyi da halifofi biyu da za su zo bayana أو أشري ركعات ثم أوتر يؤدب القائمين yalla wanda ya tsaya a watan ramadan da raka'a takwas kadai ko raka'a goma kadai sannan ya wuce da raka'a uku to za a lissafa shi a cikin masu tsayuwar ramadan ko ko wannan za a ɗauka ai yadda ake ne duk sauran darare shi ga masu yin bako inda wani daren zai da yiwu bayan shafa da wani roƙo raka a biyu baya iyawa ko raka a biyu amma dai bayan Allah ne ke ke kokari suke a ce raka nan goma sha ɗaya ko sha uku duk darare ba ta tsere musu ba ba sa bari a ce ta tsere musu to a zahiru to wai idan abin da za ta saba yi tun kan ramara da ramaran ma yanzu sai ya zamo iyaka nan ka takaita to za a ce kai din ma ka yi tsayuwar ramaran ko kuwa za a ce a'a to ai da ramadan ya zo ai kamata a yi ka nuna masa nasa ƙarin da kai to shi ne ya ce a zahiru zahirin fahimta dai na'am za a ce za a lissafa cikin masu tsayuwar ramadan saboda hadisin aisha walakin nan ayin matal araba aka fi shagabannin nan guda hudu hanafiyawa malikawa shafi'awa hanabilawa sun tafi akan cewa asham raka ishirin ce min kulli raka sai ne inda shafi wajibi ne a sallama a duk raka biyu gurin imani shafi an so a wajen waninsa kamar wajen malikawa suna fi karfa a ce a yi raka in an raka biyu a yi sallama suna sauki raka biyu a yi sallama wasu ilu ha jama'atan fil masjidi ay baiwar ramar ashab dangi a masallaci a farar haka din ya ce domin sabai sun yi sallah dare ɗaya biyu ko uku ma tare da annabi sallallahu alaihi wasallam don ko cewa sai namar ya ya dada lil a'immati limamai fiha wanda za su dinga wa mutane sallah ashab bar an ruwaito haka daga sayyidina ali da lanu tsurin da ubayin da karin da tamimin jari da su da waninsu wa juhuru shafi'iyyati wa abu hanifata wa ahmad wa ba'arul malikiyya akan wannan mafi yawan shafi'awa suke da abu hanifa da ahmad da ba'a sashen malikawa imamu malik da abu yusuf da sashen shafi'awa suka ce inna fi'ilaha furada ai tsayuwar da lamarin ai sallah a sham daidaiwa kowa ya tasa a gidansa a faradu aka din ya ce saboda hadisin hayar salatil mar'i fi baitihi fiyayyar sallar mutum wacce ya a gida sai fa sallah ta farilla ita ce ya yi ta a masallaci yadda a shimawi yake faɗa cewa an so kowa ya yi ta a gida illam tu a dalil masajidu idan haka din ba zai bayu zuwa a wofinta masallatai ba to wannan ya gabata a kidnawa sallolin nafila to waruya an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko daga Allah ne wasorin cewa duk abin da mummunai suka gan shi kyakkyawa to ya zama kyakkyawa gurin Allah. Abin da musulmi kuma suka gan shi mummuna to ya zama mummuna wajen Allah. Al-murad bil mu'minina abin da ake nufin sada mummunai hawa su ke bantattun su ba gama gari ba. wanda kowa zai dauki abu ma ya rafa yana musulmi amma ya yi aro daga wani waje ba irin wannan ba. ba irin wannan ake faɗi ba wa hum ahlul ilmi sune ma'abuta ilimi wal kitabi was sunnati wal fiqh masu riko da qur'ani da hadisi da fiqh hukuma da wani yazo ya ce shi ne riko da sunna ne ta banna a cikin addini ya zama yana da fiqh yana da fahimta wa sahabatu sahabai kuwa suna daga ma'abuta wannan ahlul ilmi ne ahlul kitabi ne ahlus sunnati ne ahlul fiqh ne yana daga abin da suka gaishe yana da kyau sadawi cewa a sallar ashirin raka ashirin sai zamo shari'a wajen Allah da wajen musulmi yayin da mutanen maka suka zama suna yin tawafi sau ɗaya tsakanin din raka a hudu a makka sai zamo ana asham in an yi raka a biyu an sallama an raka a biyu an sallama sai kuma a tashi a yi tawafi a cewa ya har sau bakwai sannan kuma a zo a ci gaba da sallah to sai mutan madina suka kara a maimakon duk wani dawaci da su mutan maka suke suka kara raka a hudu don su daidaici mutanen makka a wajen ibada wannan ne yasa ashen din da yake a madina ta koma raka ashirin da raka talatin da shida hakika dawudu na kaisun ya ce na riske mutanen madina a bayan sanda a bayan musulman yake gwamna da sanda umar ibn abdulaziz da yake gwamna a madina kafin ya zama halifa wato kafin hijira ta casa'in da tara tunda a shekara casa'in da tara ne ya zama halifa suna tsayuwar ramadan suna ashirin raka talatin da shida sai su wutare da raka uku ya zama arba'in ba ɗaya kenan imam malik ya ce tsarin da mu muke bi muna yin ashar ne raka'a talatin da tara a maka kuwa suna ashar ne raka'a ishirin da uku ai da wuce da hima ai tare da wuce a cikinsu ba laifi a cikin kowanne daga wannan duk wanda ka ɗauka kai daidai yana kana da hujja a kai domin sallah ce ta dare la hadda laha ba ta da iyaka domin sallah ce ta dare ba ta da iyaka sai dai abinda mutanen madina suke aikatawa ya keɓanta da su su kadai islami ya ce saɓanin sauran garuruwa na musulunci saboda ruha makewayen sauran garuruwan musulmi duk da rawi dangane da sallah ashir raka ashirin ne wanda kuma yake nufin ƙari to ya tashi can tsakar dare kuma ya ta tahajjudi irin yadda yake so ya ƙara wallahu